الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shirin da ta masu wata da biya ne hawa shekara da dubu biyan da yake hudu da arzikin bayan jira a alamar ne ta da kula daga maka zuwa madina wanda ya je da shida da watan shirin shekara da dubu biyu da yake hudu da biya idan ba a wata yawa kuna cikin wannan misali ba albarka na abu abdalla abu muhammad bin ismail bukari wanda ya rasu shekara da biyu da kuma da shida a kuma shekara mun ji a kada su nera talatin da na لا الثلاثين كان لهم ثلاثين سنة وإلا لا تضاف إلى وإلا لا ولا هو مجد ولا جابون من فيها واجبي فلا واجبي ولا كيف حسيك أن تنام لا مجد بعد إلى جديد من الشام أليس من الذي كتب مع كله باب من فعل باب يجي ولا عن وجه يجي wanda ya ke ya gina ɗaki ko gida ko yaro ko kasuwa ko kuma wani wuri a tattara da ma fi da harin karata a tattara da yi ibn harin an yi a'ar suleiman bin shira shi ne a'ar an salam bin shira shi an abba ibn harin wanzawa ibn harin annahu ma hada yin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kullu a'aitu harisha wayannan bayan Allah su biyu حبة ابن خالد سواح ابن خالد وعد كريم منذ قلت أن الوحيد ثلاثة وسلم وهو يعالج عائشة يرى رجاله كتنزع أو بناء كوجه له ناسا فأعاناه بسكة مقامة وجميلة فأعاناه بسكة مقامة وجميلة جدا بعد السنين وكان أحد الإسلام في وجهه إن كان وشيء باب ضمنا أنا أبدأ أحد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن أبي هاشم قال دخلنا على خباب خباب بن الأعرج يتمت بقول خباب بن الأعرج نعود دم بيتي وعلى ذلك وقد استوى سبع حيات يا إذا حتى الركن يا إذا حتى الركن domin shi kabab yana da kansa yana cewa wato duk da ba na da ake gara da sana babu wanda ya fi da irin jarabawa da na ake da saboda yana cikin waɗanda Allah ya kuma cikin sarki ya jarraba daidai lokacin da aka rubuta da aka azabta da shi kwarai da azabtarwa da jalari to shi ne yake cewa ya yi tafiya da rukun tafiya shi ne in ciwo ya kai matuƙa mutum ya sami wuta bayan wato karfe ya yi rafi a tsakara a wurin da yake ciwo ko yake ke ciwo fakata ke ce ina abina ko ina abana annabi na sallallahu hakika sahabban mu da suka gabata abokan mu da kowa mu almajiran annabi alaihi salatu wasallam da suka shuɗe mazau sai shuɗe wa har sai kisko mu shuɗe duniya ba ka rabe su da komai ba duka ba su da al'ada wa inna aqamna ma la yadilu lahu mawdi'an yake ga shi mun muna da ruwan da zama sun ba duniya da sun a cikin tsumare wanda bai aka zo binne shi ma littafin da za a binne shi babu yake wanda kuma asalin da ɗan gada ne a wurin mahaifiyar ba da aka zo binne shi littafin da yake ba to shi ne ke cewa wato wasu bayan Allah sun shuɗe duniya ba su tauye su da komai ba shi ne mutu rage su da komai ba ba da rage mutu lada ba sannan ba su gaggawa a cikin ta ba saboda haka a cikin duniyar ba suka tsaya suka nemi lafiya su fi ce wa ina a sabna ma na yanzu da zaru mawuya mu ko ba su muna nan mun samu abin da ba mu da wato ba wato ba mu samu gurin da za mu sa shi ba ma illa su za mu a kasa su wani Allah sai shuɗi alkabar ma mutum bai ke da shi su kake amma kuma mun samu kuɗin da yanzu ƙasa muke kakewa yanzu ka ba gurin da ɗana shi ne wasu ɗawa kira muke a kan mai gini yake mun samu kuje da mu yanzu ba ma abin da muke da ita kasa muke zuwa walau la aka tafi da sallallahu alaihi wa sallam yake wallahi ba dan mun zuci da an da Allah tabbata a gare shi wala ala ya ana mu anna da ruhul mu mu roki mutuwa yake da dawo da dawo da Allah ya sa ni ba mu saboda wai kudin da yake samu yanzu shi fitila ce a wurin da gina da zaka ma da zaki da shi gini shi yake ba dan annabi alaihi salatu wassalam ya hada rokon mutuwa ba da mutuwa zai roka da mutuwa zai roka ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أن أحدكم أحدكم الموت لضرر نزله ولا لضرر نزله kada ɗaya ku ya roƙi mutuwa saboda wata cuta da Allah ya dora mu. Da yi saboda imamu kiran bada ala mu ya su ko da wata kila sako yake wata kila Allah ya wata ce ko in ya ƙara ba kwanaki ya tuba wa imamu kiran bada ala mu ya su idan kuma mai aikin alheri ne kaga sai daɗa kan na su ma ta da amuru a su da amuri a ya ka mu jiya da mafi alkhairin mutane shine wanda ya tsatsa kwana kuma ya kyawa wa ayyuka so da ka ga wannan wannan shi abin da ya kamata a kalla hadisi ne wanda bukari ya rubuto shi to shine gaba ɗaya hadisin sai yake cewa tun ba sai ya bi a sai na mu malatar kukura wasu na da suke yari su je ne yake wa shi ka bar gudun halatta sannan kuka zo masa malatar kukura karo na biyu wato wani lokacin daban shi ne tun ba sai na mu malatar kukura kamar yadda malatar da yawa ke cewa hadisi ne ɗaya guda ɗaya wannan ibn hajar ya yi tattaro da fasa mu zama ya a guri ɗaya to sai ce muka zo wani lokaci daban wa huwa yabni hafidan lahu sai da yana jira kadanga yana jira kadangar sa fa kana fi ce inna muslima yujaru fi kulli shay'in yusiku ku sani cewa musulmi ana ba shi lada cikin duk inda kake wata dukiyarsa inda kake dukiyarsa illa fi shay'in yaj'aluhu fi tura sai idan cikin wani abu ya sa shi a gini a gini ko a ba wani a kunna kawai da ya samu furta an ba shi zarfi din sa kawai zai ce a rude guri kaza ba ba abin da yi ba ba ki wani riba ya ce a kasuwa kawai zai ce a rude guri kaza saboda ya gano wani guri a wani ta ko a Enugu ko a Lagos ko a gurin da ya kama da wani kawai sai a rude ta da an kwana biya ce ta hada kuma da wani ce a kuma rude a kowane da za ka jarraba ta Allah ya gaskiya wasu ta mota wasu ta riga wasu kuma ta gini wani zai ke tara goma ya gini goma kuma kuɗi yake kashewa da ya ga can bai ba da a kowane ake gaya mana idan aka yi filasta aka gaba dama filasta ta da za a yawa wasu kwano biyu ne sai sa ko kwano uku sai sa a zuba zunubi wanda ya fi karfin ya ne sannan an gaba sai a cikin zunubi a rikawa a sabon da su a gwamnati jarabawa ce shi ma abin ya ce a koma can a kan kaga ta fitar da bawa ke حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو التقى ابو التقى يا واتو شكرا تدعي لشاهدي باين هجرة مشينا يجي عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقله قص لنا manzo kira da an sana tabbata a gare shi ya zo wucewa daidai lokacin ina gyara wani ɗakin ka shine alfu ko kuma ɗaki ko bukka daidai lokacin ina gyara wata bukka tawa wani ɗaki na da aka yi rubuta da kara ko aka yi shi da kara gaba ɗayansa shine kusar abdulu kusar oke kusar lana wani ɗakin kara na ba za ta tsaya da bai ce ba haka kai ko ba Allah ne wannan ya tambayi abuwa abdullahi bin amr bin al kuntu sai yake kutule wa kutala yace ya ma ki Allah dakin mu nake gyara dakin mu nake gyara ya rasulullahi ya ma ki Allah fa kana sai annabi ya ce abu azrahu min al to ai hawari kiyawa ko ya ba ka da wani abin da yadda alkiyama take kuka so ka kana da lokacin gyaran kai a wata ruwa al-awatu al-amru al-adl min zalik ɗan abin ya ba ka wato gaggawa haka da lokacin gyara kaji to kaga inda annaba ne da zai kula da ga wannan gyaran gida ya mutu wannan ba gyaran ɗaki kawai yake ba wai duni ba a'a gyara ake damuna ta zo mai bi ko wani guri ya tafi gyara annabi alaihi salatu wasallam yake hakana da lokacin gyaran ɗaki to shi ne sai al'amuru asra'u misali ɗaya da amuru ya ba ka gaggawa al'amarin alkiyama ya ba ka abin da ke bari ba ma ta mutu kamar an yan halima wata hira ba ka mutu kafin tashi ya rushe in ba tsoron rushewa kake kafin tashi ya rushe sai ka riga tashin mutuwa abin da ke shi ne bari tilawa a wani na aula min islami wato a min islami bai ko alƙur'an gyaran ayyukan ka ya kuka gyara wannan aiki ka gyara ayyukan ka ya kuka gyara aiki to wannan shi babu martani da wasiya babu na dari biyu da sha hudu babu da yake magana akan mazauni annabtan shi ne gida ko kuma mazauni a na wasu ɗaya da wani duk da wani abubuwan da aka yi amma ba za ka yi alamu ba ne ko kai gidan Allah ya gobe ba wanda za ka zauna da iyalinka ɗakin ka da wannan iyali da wannan ba ko ba da shi ba abin da shi a musulunci shine kai ɗaki ba kowa kawai ka bawa albasa ko tumatir da kuke ba ko kuma a kawo kawai a amfanin su kwana in ta gane ya kamata a kawo su kai ku bane wannan kuwa shi ne saboda kawai da nan annaba ne da su tsara cewa aljeru aka bawa idan gidan ka kaso ne ke kowane mutane a ciki ba zai yi bane amma kai da ke ne gida ko ka go ka go ba kowa to wannan abin da ke alhamdulillah حدثنا ابو معين وقبيصة قال ابو معين وقبيصة الذي حدثنا سفيان سفيان الثوري برهان انا عجيب بن ابي ثابت عن حميد عن نافع بن عبد الرحمن عن عبد الهادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء ومن سعادة المرء المسلم أو غيره أما من سعادة المرء طبعا yana da farin ciki da jin daɗi na mutum amma wata ruwa min sa'adatul mar'il muslim yana da farin ciki da jin daɗi na mutum musulmi ta farko a zartan ruwa ce irin wata gida wanda misali da makwabcin teku mutumin kirki ana ya baka makoki na kwarai ai sai za ka ji ko za mu kira ne kana ta kai shi tashi ka bar wannan rogo akwai mana wata ba zuwa ka ce ta kai shi mutum yake shi za mu da cikin magabata ne sai da gidan da aka tambaye shi nawa jira ce bai fi jira da ɗari biyar bai ce jira ce dubu ɗaya wanda zai biya ne ya ce hawa ba wannan gidan naka ɗaya ka san da yawa ma ɗari biyar ka san da yawa da yake ainihin ɗari da wasu da mako yake zai da mako ne da aka gudun jirgi in na tashi yanzu na zan koma ban san wanda zan samu ga makokin shi ba Allah da zai biya da ya ga yanayin yadda makokin yake zai rinka mako da makokin ya zo ya ga baya ganin sa kwana biyu ya tsare gidan su ba ki ne mai yawa ya tsare gidan yana zuwa sai gaba yake malam me ne ne na ku gidan ku ku da yake ayan jira shi ke nawa yake ma ne ba da kuma ji bin ka ba ji ji to ku ne ka ji duk inda yake hare ko ke da ba shi ma ku din da ake gudun wato wato ake ga wani ba a so a gudun shi da yake labari sai ya ji gidan ya ce makotin zauna ya ce makotin da ya dawo to kuma ba wani haka makotin ne yake sa gidan ya tsaya ba jakuna ba ba ba shi ke ba amma mun da sunan gida yana nan yaku kuma a tije ko ko a biyar ne yanzu Allah Allah zai ma ka biyar ce biya in yana da hadisi ba ko ce to kun ko wanda biyar ba a kai zai bi biya kudu yace wa ko mun ke dawo ya ba mu kudu ko na Allah shi ne sai sai lake to shi ne yake faɗa nan na uku wal markabu alayhi da tasawwa Allah shine wanda za ka aure kai ke inda zai kai ka in ne rai da in ma ba rai amma da abuwa wanda za ka yi su ka hau da ka je za ka tafi ganin kai kana zuwa ganin ka ana hau da dai da da ni za ka kara to wannan ba da zan hali ko wani amma da ya tafi da shi bare kuwa ma da ya a ma da a ta mai da abuwa wanda zai ga mutuwa ne wanda ya rai ba wai mai ne tsare ba ai ba ta magana kai ba a'a to sabon wahala bisba ne da tsohon bisba sai ka biyar da kake shi ai wallahi duk ba mutum da zaka yi garan ke ya mutu kullum haka kake shi war ka kake ka duba ko ba ka wani ka shirye ne ka mutu kuma kan lafi shi lafiya yin shi kyau kai ka san cewa nan da nan zaka yi amma wannan ba kai kake kai kake hawa tana da dura to kin ka akwai ruwayar da ta zo cewa wato kuma rashin rashin sa'ada ta ce ruwa ta mutum shi ne shafu bidiyoyin wata guda zai a jibi akwai aiki da zo nuna shi ne ka kan nan an ce albarkar ruwa ce sai a ce kuma albarkar ruwa ne kun ta tattan gida ƴaƴan ta biyar da matar da ɗaya da shi da ƴaƴan da matar a kan biyu su kwana kuma su ke ban ɗaki kuma guda ne in wanda ya shiga ya jira wani albarkar ruwa ne ke wanda wanda su domin kuma gogo Allah ya zarare ka da mummunan mahukuci wanda wata wata baya da sun zama lafiya matar da ba a da shi ma za a kafa iyala ne wani makabar a sanye da mummunan abu hawa shi ma wanda da biya awa ne shi kai duro awa ne da ta mutu ya zai to wannan ko ta ba mutum ya shiga jarabawa Allah ya kiyaye zo da haka wannan bayan imamu bukari imamu hawa ya fitar da shi da wannan sarari da wannan sarari sarari da wannan mai da na ɗaya haka imamu sahabi a cikin muskilin al'ada eh nata eh ba shi daga wata biyu da kariya babu masu kyan ala kowa ba su kai shi magana akan wanda ya fi shi ne ya yi kira ya fi ne eh haka da shi shi ne al'ada حدثنا موسى قال حدثنا سعاد ابن الإبراهيم أبو الحسن أبو الحسن نعم عن سعيد أنه كان مع أنس بالزاوية وأنا حديث من إسناد الزواج lallai ya kasance tare da Anas ibn Malik a Zawiya wani bangare a jibin gidan addini shi yake cewa Zawiya shi ne za ka rasu bayan na amfani wasu kuma suna kira masallaci Zawiya wasu kira gurin da za a zauna a yi a yi halka zawiya amma zawiya ne wani guri da ya tare da a kan gidan da dai wato zauna ya fara da su aje ya da fi na kula shi ana tsammanin da to a gurin gidan da haka gurin da ya ware kawai zawiya ne wasu malamai kuma suna ce a wuri ne da teku farka kibiwa kusa da madina ya zama da ke je aiki a gurin ko ya dan yi guri gurin hutawa gurin jakata ne ke tafiya ya karatu kamar library din sa ya karatu ya huta sannan ya yi wato ya yi ibada da ya kamata ya ya wani gurin wasu kuma suka ce a saman bini ne saman binin gidansa الثالث أنه قال معنى بالزاوية فوق غرفة له قد ما يكتب ينا دور كل شيء واري أسمى الآيس أسمى دينسا فسمع الأذان ينا هكا في ذكر الصلاة ونزل في سبو ونزلت في واتو ثابت البناني babban ɗalibin da ne ɗalibin dunani ba babban ɗalibin hannun tsammani da ana faɗa a ɗalibar da shi ne babba da ya nazarce shi kuma ya haifi abubuwa da yawa a gurin yake ni wa sai na sako fa kara ba ku da kuka shi ya ka tafiya a gari shi ne kara ba ya rika kusan dole da shi baya buɗe kafa yadda zai sauyi ya ci kiran tsara a wani ke tafiya a hankali ko su ma a kai da da tsari fa kara ce yake in ji an tsammani ko su ma a kai da da tsari wata rana ina tare da zai da tsari ina tare da su zai da tsari Allah ya rara maka yadda yace ba mu tabi hadi da makiya yace wannan tabiya da gaban nayi a hankali to shi wa sai rika tabiya da yi a hankali idan ku kan ji ya da da ni ma a dubika ka san me zan ji wannan tabiya ko Allah tira yace tabiya salam salam a hankali yace fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mashani hadi da makiya irin wannan da ke da su gani ne ni ma dai ba har mutum tattala ko irin wannan su gani ma ita ni ma aka tsotara annabi ya rabu fito za mu sallai yake tafiya a hankali a hankali wa kana sai annabi ya ce a a kai bi ni ba mace su bika haka ne ta nake tafiya da kai a haka kullu sai zai da gani da ke a dai Allah wa rasuluhu Allah da manzon su suka sani ana fi ce ya tsura a ɗan ƙunar fi sanar da sana don adadin ranar sallar da ya rasu an gane ko wajen neman sallah don tafiya sallah shi ne kaga an gina kwamfuto a zariyar da ya fi da tafi duk da wannan bai ganta ba ya faɗi cewa idan kwamfuto za a sallah ta kuma take ko a duka abubuwa na na aisha ta kuma take yi ba ana ana ba ka ladar ladar sallah ladar tafiyar sallah taku duk taku da rita a goni baya ya sha zai ta wutar lafiya ta wuhan daya suna ba da ɗauki gowa to an sai kiran zan lafiya ta wuhan kai da fiya kuma ɗaya bayan ɗaya yana yi da manufa cewa wani takun da nake bala da ake wa sannan da ya je hajji kafin lokacin da zai na kula maimakon mutum a kayan sallah shi ko da ruwa wannan takun ya karanta shi ya fiye sauri suna da ake yau to kun je da abin da biyo take ne yadda a suna da ake da inda babu na usul godiya babu na dari biyu da sha shida yana magana a kan nafi zane ko ba ga na wasu suna abin da suke faɗa za ga an bi abubuwan da ake gidan sarakuna ko kuma gidan masu kuɗi sai ga yi wani abu kamar abin sarauta zane shi ne annabi ko kuma idan koma wa aiki ne kawai zai ga ni zan shekara uku hudu a cikin aiki da mai ko to shi ne na kashin duniya حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد ابن ابي الزبير قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عبد الله بن ابي يحيى عبد الله بن يونس بن شيني وندا بعد ذلك في وعقة في شكاية سيدة سنة بقول أبادكو شكاية سيدة sittin da bakwai kuma ya yi mutuwar kuda a shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu mutuwar kuda an gina ana tare da mutum kawai yana shiga gida a fiye a yaro fi ji ofiyar da kuda an sa suna ba muna tare da shi kwarai kuwa ya fita to irin mutuwar kuda ya yi a daidai lokacin a wata rajar yana da shekara sittin da hudu a shekara sittin da biyu na to shi ne yake cewa قال حدثنا محمد بن ابو الفديس قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عبد الله بن ابي يحيى حبيب وهم ما لديه شيما كما يأتي هنا سوسي وجن علي بن سلام الحيدي كما كان سابقين في سنة سبعين سبعين لديه to an an bin addini yake an karbo da shi mun abi eh wannan shi ko dan shekara da ne ya shida shekara ta dari da shida ba a lokacin yana ba mun shekarar da to shi ne yake cewa a tukur su ya da sauri ita da ta dari jiwa ya da sauri ana biyu wa yana an sami da larar da nafa na ta kuma sa'a ya ce an jawa ba ta tafi ba ta wato rabu ne na su kuma ta har sai mutane sun rasa gida gida gidaje ishe su gona a an gane ko yusabbihuna suna yi musu ado shine yusabbihuna suna zazza da su girma na su ne wato da zane zane suna yi musu ado da zane zane irin abubuwan da da wato kafirai aka gani suna yi musamman sabu wato kafirai kisra da markata da ke larabawa su aka gani suna yi to kudu kiyama ba za ta ba ya samu wani alamar da ta ce a kiyama ba duk gajiyar su mura yi daga kuɗi da mara kuɗi da ana to shi ne ta yi fi guna a filin maraji a cikin wato fa'idar da su sun kewaye su sun yi musu yin wannan adam filin maraji da da wato zane zane ya sun kwatanta su da zane zane a tattara mun ta gana a da sako da kamar da shi ake cewa idan mutane suke ba su da za a bayar ba amma dai alamu ne ta yi tafiya حدثنا ابو كامل حدثنا ابو عوان قال ابراهيم sai ibrahim yake cewa wato ibrahim bin al-mumkin ba ibrahim na kashi ba wasu kuma sai ya ibrahim na kashi wasu sai ibn al-mumkin yani asiyab al-muhassara yajjuhuna hadhihi al-maraji wato za su rika yin yadda ka san tufafi ne zane zane ko a ce ga ya ce layi layi to yadda ka san tufafi ne zane zane a za a rika a canza za a yi maka ko dai kala biyu ko kuma a ya yi irin tsari kai ga an yi kala biyar ko shida ma a cikin katanga ko kuma gidan sarakuna sai ga an yi yiwa to har sai mutane su rika yin wani siyara wani wanda an yi yanzu ana mai حدثنا من كان حدثنا ابو عوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير an wara katibul mujira akwai sakataren mujira da su ba kataba muawiya ila al-mujira kataba muawiya ila al-mujira muawiya ya rubuta wasiƙa zuwa ga wato mujira da su bai ce uktub ilayya ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eh ba an gida da sallah an gane ku yace ka rubuto min wato kuma abin da ba abubuwan ba bayan yadda da sallah ba ka rubuto mu abin da muawiya ka rubuto mu abin da gaba da ta sallah yake ni bayan an yi da sallah ne wato a uktub ilayya ai ma ma ta ida ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu khalfa sallah shine amma nan ma ta ida ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka rubuto mu abin da kaje annabi ya sallah فكتب إليه في رجوع وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في رجوع كل صلاة أنا بعد ذلك السلام يا كتن في أنه على كتن في هنا فلا أبايا قوة صلاة يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد تثير وجوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له wato la ilaha illallah ba wani sirrin da bauta wa sai Allah wahda hu shi kadai la sharika la ba shi da wani tare da lahu mulku mulki gare shi wa lahu alhamdu godiya ma ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir lallai shine mai iko akan kowa da komai Allahumma ya rabbi la mani'a ba wani jihada lima a aika abin da kawai in ka bauta wannan da kyau fara ka gurin boka ba shi wala mu'tiya lima ba wani zai ba da abin da kana wala ya ba da jaddi min kan jaddi ma hukin kokari kokarin da baya baya amfani baya amfani a gurin ka da komai ba kokarin mutum ne da Allah ya ba ba ne mutum ganin dama ne da Allah baka taba yin sai rubuta ba innahu kana yanha an qila wa qala sannan ko bayan ya ga ga wannan jiki kuma annabi ya kasance yana an ce ya ce ita ita a ina ka ja majalisar zuwa da inda wani ake zama a zama bayan da ishaki a zaura ta hira waya mai gurin shi shi ne sun su ba da layar sun su to annabi ya hana shi da wa ba kasarar da su an da yawan tambaya ko roko kasarar da su an ko yin roko ko yawan tambaya tambaya ba ta iri tambaya kwa mara amfani domin an tambaya ka yana amfani ya ka tara da shi ne ke bi da sani da rubutu a kan jira ba yin wannan tafiya ke magana ba tambaya mara amfani amma tambaya ke amfani ana da irin wanda ya yi wanda suna a wani rasu kaluwa na biya in duk da rasu da su wa in ta kalu a na aiki ina yi nazarin ƙur'an su da rasu a Allah wa ana to bai za a kan rai da to da su dukiya wani bayani a baya bisa al-israf bil mal ko da ba ko al-sarf bil mal bi shi ne tawfiq mutum ya sai abin da bai amfani shi ko da talaka ne shi ne sauki wa kana ha amru qofi umma annabi ya kace yana hada a wa iyaye baya wa wa'adul banati da dukkan yaya mata wa idan mawuda su ce ya yi zargi wa ya rushira adu bi rawta dhalla wajhu muswada wa huwa qadi yatawara min al-qawm bi su'i ma rushira li ayusifuhu ala ruhi am yasuhu fi al-turab la ta'wa yashkur wa wa'adul banati wa man yu'ati da hadawa da rukar aure shi ne wato ga kwaɗayi ga ruku ga ruwa ga ruku mafi shi zai hada wa haka kuma san aure ba da ya hada zubuli ke shi zubuli da amma kuma kwaɗayi ne shi ba ya bayarwa amma kuma da ya gano wani zai ci aure ko yawanci ya fi kwatanta yara da wannan ko za ku yaro wanda ruwa wanda gano wani shi ba zai ba kowa na ba to wannan tafiya ta zo har manya tana lafiya wannan hadisin ba rai da yawa da rauki da yawa a tabu suna wani za a tulmari na kashin da duniya ba a haifo da da kyau dole da dukiya ne ko mutum ya zo ya zane ya zai ka wannan kudin da aka ɗauka ka ba wa makotin ka wani kila da yi wani ba wannan abu kuma na mata ba da kwafiyo shi ne ma'anar da ya kuma shi ne kiwo a ne ko kuma ya zo a kurare da yawa ne amma a nan zai ma su da yanzu an ce na kafin duniya kamar zargi ake kawai mutum ya zuwa kan gini haka kawai ga wata yana fara da yawa amma shi kawai yana jira wanda bai da yawa a da yanzu dan Allah ne a kan gaza ne da rura ne ina ba su wa zaki ga wani dan zaka ba su ba ya annabi ya zo da ramu da ya ga to ba da da haɗuwa za ta yi ka ba ku irin ana to wanda sira wanda ta yi raka ba wa sun ce haka kawai wani wani da ku na biya inda da shi ko yan cikin wannan mai screening sai da aka screening aka ko in aka sa ruwa mai screening ba aka wanke shi ta yi cikin amma za ta yi kuma yi alhaji makotin zai rana ka dangata ta tashi sannan kullum kwana yake da yawa. Duk ne ke ai wannan babu limanci da shi ne su zai masa wata ana sarki cewa ya duk kuɗi ne kawai ka zo yana da yake alamun alamun zalunci kuma alamar da ta yi tafiya kawai a yi wa labule kawai a yi wa bango labule haka kawai an san lera ko Allah ya to wannan shi ne wannan shi ne ba a san na na kashin duniya na kashin jiya حدثنا آدم حدثنا ابن أبي سيد عن سعيد البصري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسي أحدا منكم عملا ولا حديث المشرك خير الكتاب وليس سيرة الجوا الهدى أي كتاب قال إذا قلت ولا أنت يا رسول الله هدى كيف قال ولا أنت لما إلا أن يتغمدني الله منه برحمته سيدي إن الله يعلم لبني لرحمة الشركين fasajidu to ku daidaita wa qalibu ku daidaita shi ne ku yi kokarin yin ayyuka da kwarai wa qalibu ku kusanto da kan ku zuwa ga Allah da ku ce wa ku yi sanar ku yi da ku wani da a fadin Allah Allah duk abu da ake yi da sanar ku yi da za su zama da ku yi wa ruhu sanar abu da ya kamata ku yi shi ne wa cewa ku zama ku yi da wa kai shi ne da su je ku bayan kun yi za ku da ba ku bi wani yanki da dare ku yi sallah ku roƙi Allah ku karanta alƙur'ani shi ne wani yanki da duka wani yanki da zai ku Allah a wani yanki haka mai yanzu da ake da dangane amma saboda kitan kitan ne zai sai mana sauka za ka ji mawan lokaci in ma kuɗa shi bai tafi ka wani ka ji bacci ya ce ba a yanzu da ake da dangane gari za ku ɗago ko to a yanzu to ana yake da ke ka kuma ta kuɗi da mutum ke kamar yadda shi ke da jirgin sai ka rage yi to ka ga sai shi ne da jirgin شيء من الزوجة والنية إبادة والقتل القتل قل كيف هو ثلاثة في سكارة هي قتل القمر وعد عليكم بالقتل القتل لا أريد كيف هو ثلاثة تقول الوجوه في وقتها ما الوجوه ذلك يا با الدين يا لي أبو تدابا با آلي يدوها ما هو الذي أبوه يجلس كنا أدين سكارة هي يجي يقول har ya mutu a gare shi shi ne wani sadar ta gudu ku dawo ruwa ta kasaki ta kasaki sai ku kai wata kara sai ku kai wata kara amma bin hamdan kullum ya yi dalla ta kara gari uku na fara da ya tuba zai kata sai ko wani kai ta ga cikin da ma wani cikin da rubi ta ko da ya yi shi ta alba ce za su tsulami ke kara kullum ya yi kata gari uku kullum amma bin hamdan da biyu kullum kuwa sai ka rika mamaki ka ga wani lokacin na zuwa irin namu wani ko kuwa kawai su sun sa tsari ne na bin Allah gaba ɗaya da wani rayuwarsu sun sauka inda talati wa su ke wa ma'ana ne ko ba su ce layi rasu da alali ba su ya ta kawai ke mutum ya ta kai ko kawai mu a yanzu ya ta kawai yawa shi ne bambancin wallahi shi ne bambancin wani ayatu ba ka iya yin sarrafa aiki gurin aiki ne kace gurin aiki ko makaranta a gurin makaranta ba ku zuwa kure ko gurin aiki ba a kure musamman gurin aikin ofis ne da kai wani inda kake liberal ma za ka iya komai da ka je ka kuka fara aiki har bai taɓa kai ka ba da raka a cikin maka gida ba in kuma kana da mutuwa ka yi a gida raka a cikin ka ko hudu kafin ka fita ka fita da gaba kuma ka yi a salatu zuwa ba ba wa dokoki ba kai ma kai shi kenan to ka ga irin waɗannan ba ba ka yi wannan da rana ka ɗari uku lafiya na duk abin da za ka yi hatta gina shi ne ba da za ka nan malamin da ya gano shi hatta gina in za ka yi ka yi shi tsakatakiya za ku ba sama ne da su da har yamma duniya suna rayar da duk duniya da suka samu wasu ci gaba da wato wato a daukar duniya da zafi wasu ce to wara ni gine gine ni kaza rayuwa ta za ku zo nan gaba kai yadda ta saura da yawa a shiga a tattar da rayar da ta samu miliyan goma amma tana gyaran zai ta tiket da zare da lura ta zama da miliyan goma amma tana gyaran tiket me yasa a ko rayuwa da tsawon sauri ba dauki ta da sauri ba za mu so da haka da wanda mutum ne dauki ki sarka sai ya har wani gina kawai ka ce a ce ka yi gini wani tawo a wani addini ba ya babu ne babu da yake magana akan bin sarnuka ko sauƙaƙawa babu da yake magana akan sauƙaƙawa ko bin abubuwa sarnuka to shi ma za mu fi za mu koya a nan me ya alaƙa da babu حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير عن عائشة لكن الزبير بن العوام قال من ذلك هو عروة وما أنت domin ɗan asibaru saukin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi kira ya rubuta da tabbata a gare shi sannan amuratu ma ta rufe irin wannan hadisin daga rana ya tafi ko inda take cewa inna la yasifu yuhibbu rizqa yawa wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al-ulum akwai wata ruwaya da ba na amuratu daga rana hadisa to muna mu ji kana take da kana rahatu min al-yahud wasu tawaga da cikin yahudawa sun shigo shine al-ra'a abin da bai kai ni kiran ba ko wasu baki ne daga uku zuwa tara ko ba na ɗora kuma tunne ku yawwa to nan ara kuma shi ne sha ɗaya sha biyu sha uku sha uku sha biyar sha shida shi ne wanda zai ba sai a girin ba na maza ne amma banda mata haka malamai ke cewa banda mata zallan maza kawai shi ne haka to ana haka bayan sun shigo a yara sunan na yasa na a yasa sun shigo gurin annabi alaihi salatu wasalam faƙaɗu jinta ke assalamu alaikum ba assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kan shi ne assalamu ina haɓarci sauda da kibaru min kulli dari illa sa'a haka annabi ya faɗa shi mu kai akwai waraka a cikin haɓarci sauda min kulli dari da kowace irin cuta sai annabi ya ce illa sa'a amma banda ne banda mutuwa amma ta sauda ba ta maganin mutuwa illa sa'a yace assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanku kada ta ji da na ji ta ji wannan ko kai mata sai da ban ji suka ce take ko kun ce ne alaikum assalamu wa la'an mutuwa ne ta tabbata a kanku kuma Allah ya tsine muku ta ga muku ta bai da manzari ta ji an ga mutum su cewa da mutum da kowa mutuwa ta tabbata a kanku nan nan ta zo ka da mutum ce a mutuwa ne ta tabbata a kanku tilar duk kamar haka ke ran hausa kan sai da shi kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin da kake ruwa da annabi ya ce ma ana ya aisha ba aisha ki ba aisha shi ne ma ya aisha ne wa inna la yashku rizqa Allah yana son sauki dan su zo sun karanta ku ala ku kan karanta muku fil amri kulli a cikin al'amarin duka ko wanda irin al'amari Allah ya yana son sauki fa kuntu ya rasulullah ina na je da shi sai ya ma Allah أولا تسمع ما قالوا وخذوني السفيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم يتسع النبي السفيبة كدلاتي وعليكم ما السلام عليكم كان النبي السفيبة كما mutuwa ta bata a kan kusa annabi ce kuma haka da na isin jabir annabi alaihi salatu wasalam ya ce addu'a da muke musu Allah ya amsa amma ta haka akan mu Allah ya amsa ba a hudawa saboda haka kuma haka shi kenan ko bai ka faɗa kai ma haka mutum ya zo yi magana ko kan da yake yi da yake kai ma haka ya ma da ko ne ko da magana sai kai ma eh in an yi in ji ma sai in ma kin da ne to kan da zai kowa shi ma haka to da haka kaga alaƙar hadisin da babu ai da wani hadisin ma yana da alaƙa da babu duka حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش سليمان بن مهران عن تميم بن سلمة تميم بن سلمة جاءت في كرة التنجيل بين هجرة تو عن عبد الرحمن آه ابن هلال عن جميل بن عبد الله وانا من جابر التجوى قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم الخير هو تعب حرم تعب في طرق الأرض bisa nufin da al'awar da to an haka ran alheri ya yawa. Idan ba ka ruwa ruwa ka sauƙaƙa kai abubuwa da nufin a hankali to wallahi ba ka da alkhairi masu yawa. Ta ka rasa alkhairi masu yawa wannan abijan da kuka biya da da wannan da wancan duk a kina da su. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن ابي مليكه عن يعلى بن مولى عن ام الشهداء عن ابي الشهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي عبده من الرزق يعني يجدون الأعراض الأكلة من الرزق إلى جنس الأعراض وقد أعطي عبده من الشيء فأما تكفلت له فوق ذكوره نعيه ومن أولم عبده من الرزق دون الأعراض حرم داوة ربنا جنس الأعراض وقد أولم عبده من الشيء وكيف أن حرم داوة ربنا عليه أقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة وفي نوع أمر a ne za ka nuna ne ranar da kiyama abu da zai sa abin awonka ya nauya ranar da kiyama shi ne rukun da horo kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u fa inna la la yabghadu al-fari al-bari ko la yabghadu al-fari al-bari wannan ba abun biya ta ba Allah yana kin yana kyawar wanda yake mai bayyana albasha albazi kuma mara kunya wanda zai kama kalmomin da ya gada shi ne albazi mara kunya wanda za ku yi ba a cikin jami'i ko me yazo ba ai حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال نعم قطع البياني لنا آه ومثله أيضا هو كثير النبائي إذا نجي صلى الله عليه وسلم إن مثله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حدثني ابو بكر بن نافع واسمه ابو بكر سنن كلمه سنن ابو بكر نعم مولى زيد بن الخطاب مولاي akwai zai bin da kasakkuwan sai da ruwa shi ba musulmi ne zai bin da kada wanda biya ko ki da shi ake zuwa akwai yankin da aka taba biya ma sai na mu da wani garkuwa sai wurga ta yake ba a so ne shahada uku da kake mun mai shahada ke nan to da shi irin mutanen da ke jaye kasu to sai ya ji aboki da wanda duk mutane duk da ya musulun da duk mutane gaba ɗaya da shi a kai da mutane da ko ta to da haka shi ne zai rubuta kasa da zai rubuta kasa ba ne ne sai su ba kan din ba ko dina aro ibnu hajji قالت امرأة امرأة بنتي قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيلوا ذوي الحيات وياتي ومعه تأكيما لوتين إن ذوي الحيات إلا يأتي متعثرات من كبر in mutum ya mutunci da shi ba a cikin wani kuskure kuma yana cikin ku mai mutunci ya kuskure ba zuwa ake a faɗa a rikiyo ba kuskure sai a yabe wani amma ana yabewa ne kafin abin ya ji gaba alkhairi kisa na da ke idan kuma wuri da shi ruwa in ya ce gaba da kaji ba ya ce amma idan mutum ne mai mutunci limami ne a anguwa babban mutum ne mai kudi a anguwa ba a san shi da wannan ɗabi'a ba sai wani kuskure idan dai ba ɗabi'a ta wani ya yaji ba shi da ya yaji wani a rika ma a ji kada a bayyana wa kowa akwai da ya hu bai fi karo da cewa ana yi wa manya wato talakawa gunki da na ana yaji a mun faɗi wata magana wanda na yi da cewa ba ɗabi'a ta wani kuskure akwai kuskuren da mutum yake iya yi za ku sauƙi akwai da shi ko bala da a ta ya kuke ce mata kama da zai ta dauko wani misali kawai a ka dubiyar ka a je a karo ba dan ka dire kuma zuwa ke wuce da ba duk wanda ba sun kike ni ta ba zai ba a duk wanda za a dubiye ka ai an azabta da shi kowa in dai za a dubiye ka ai sai an karo bai da zuwa tun da bai bai bayyana ne kuma ba a dace ba to kan ku sai biyar sai kun gano wani ne idan kuma ta fice da rana ya aka gano kirkima to abin da ya fi sauki shi ne to a tunda kuskure ne an gane kuskure ne to a raba ba amma idan ya kuma ya zama kabiya ta ce to wannan shi ne ake magana ba magana ya ce kuma annan da kansa ne ba hadisi ne kuma da gaske a inu zawi da ai ai a fara su ba tun kirki ku ya ce mutu kirkiba sai ce kirkiba ba ku da ke kullum ba kirkiba ku ya ce mutu a su kaga wannan kenan mutane ma a taba yin zazu salam ya ce a daga wani sama idan da akwai ruwa kawai da wani zabi ya sun tafi ko an zuwa biya hadisin hadisin wani ma da ke so wani ya biya hadisin a mukira da juwa ya ba da labarin sa ko kuma da kusa mukira da juwa ta da ɗanfashi yadda shi in ya tashi ma fashi sai ya yi kama da wani kare ka ke ba zai kan dokar da biyu rana haka zai biya ka shirya idan ya zo kafin ya kudin da ya kwace ba kayan kana ya kashe kai kashe iya da gaba sai ya kwace kayan ko in ka yi wata kai da ba a yi tsara ka tattara kayan kawai amma ya zo mu kudin ta duk da yau kudin ta bai kara sabo wajen allura al-islamu ya ce kuma kawai ko ya zuwa a gari biyar kawai ya biyo ta kawai sai na to gurin da ake akwai mutane a gefe sai na wato wata rana wani a yau kan zuwa kan ta zauna wata rana ya ce ya ce za a kuma ta gudu wa a gudu ma biyar ka zuci a aya to wani masu lajin da akwai jira da sai da na ta ne kawai sai turo da wasu na ya ce uban waye ya ce ya rahoto wani hadisi ko wani hadisi an ba an yi yawan hadisin mu jira a baya an ce ga abin da yi akwai ba yi ya ji daɗi zai biyo da daga dawo shi ko ba ya rawar zuwa na hadisi sai shi ruwan abdullahi ne imam bukari ne abu abdullahi ne kuma cikin da tsaffar hadisi sai shi ruwan abdullahi ne rawar zuwa shi rawar zuwa ta ba a man rawar zuwa ba shi ke rawa shi ya yi zaki shi amma ya rawar kuma a yi wasi uban abdullahi ne abu abdullahi wa muhammad ne ya zuwa da sunan shi rawar zuwa ne duka da wannan gajiyar mutum ma ya rufe da wannan da kake murna a kai duk iya rufe ba su ke nan ba to haka shi shi mutumin da yake kaga sahabi dan uwan ka ba sai ka daga maka to idan ka kun sahabi ya yi kuskure da ba ko gurmu ba mai bai idan ba daga ma kullu da ni nabi amin al-khabar haka da aka fara gaba ɗaya sun karbi ya kai sai ku misali da kuke bayarwa wanda suka ce mana fa za su yi ridda to a gurin Allah ba sai ba saboda ya ce sai ba su ba shi ko in din sai ga gurin Allah la anna la ilaha illa ana wa la ana amalu wa fi fa inni kayfa fasila to ina ba kai to saboda haka wannan abubuwan su ne ko Allah ne ke to saboda haka hadisi na gaba da sanan الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الخرق sanin shawa ba na ba kasar cewa wasu yana kuro zafin rai ko sanin shawa ko muzan shawa fi jami cikin wani abu illa sha rabu ba ci ta muzan abu eh sanin shawa ba a cijiyar sauƙaƙawa wa inna na a fikun allah mai sauƙi yusufu rizqa yana son sauƙi a wata ruwa bin amri kulli ya ci ala wani dukkan tarihin hadisa saboda haka ya ce ko zai fuka shi ma ya dace da babu ko حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده قال سمعت عبد الله بن ابي عتبه يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء النبي هكذا في مفي سنن جن كنيا من الاعتراف في يد الكدروه شنو بابا يراك في يد الكدروه يا نيا اعتراف اعتراف الكدروه شنو wanda ko auren fara ce ba ita ce a rawa sai kiri na wanda take inda bukar da alƙidir su da rawa saboda abin da masu yarinya da ke wani mataki za ku a cikin gidan ma wallahi sai da gida ya kaza da ne da kaza tana nan amma ba za ka gani ba saboda wasu san taki ake wani a cikin ɗaya ko kuma zuwa da suka ce a'a idan taki ne ne sai a ji to a raba yadda ake raba na masallaci na Allah da an zo gaba sai mu tsaya yadda ake raba masallaci an gane a cikin masallaci ko an sa labule to haka ake a ɗaki sai a mata wannan gure shi ne gurin zama always tana nan a zaune ina ga mutane a nan sati ne zuwa sai mu tashi abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yi mana Allahumma amina fi awqanina wa aslih himmatana wa la tuzmurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع امرك يا رب العالمين صل اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما أنت أنت يا إيمان أقول إن دم بقى الشمبازي مكلم